ya kuka ji eh dama na gaya muku za ku san ba asgar ba ne ɗan ƙarami asgar mafi karanta a'a ai kabir ne babba ne kuma alhamdulillah suna cikin mutane waɗanda Allah ya masu baiwar samun karatu tun suna yara wa ate na hukuma sabiya Allah ya bashi wannan ilimi cikin yaɗinta inda aka tashi harka ilimin ake kuma ba a samu an samu ba a samu an samu matsala wadda za ta jawo a sa karatun ya tsawo ba daga wannan sai wannan kuma gashi yanzu ana gab da professor insha Allah a duk wanda ya ji wannan alhamdulillah ya san sakanan baita banihi wanda ya gina ɗakin shi ne ya shiga kun san mutum ya iya gina ɗaki kuma ya shiga cikin shi akwai sha'awa ba wai kana gefe ɗaya a gina ma ɗaki sannan ka zo ka shiga ba ka zama maciji a saboda haka alhamdulillah a malam ya taɓo mana magana ‘yan ƙala ƙato wanda ita ce babban matsalar da muke fama da ita a yanzu mutane sun zo suna ta izgili da addinin Allah to a ran nan wani majalisi ana magana na ce ku bar su a hankali jahilcinsu zai kore su a fagen ma. Kusan shi jahili ko ya zo ya ce shi malami ne, ba shi lokaci, jahilci zai kore shi. Yanzu kwanan nan aka tambayi shi masu suka ana magana akan shi'a. Ya ce, ai shi'an nan ba wani abu ba ne, shirme ne kur. Wai labari ake yi cewa wai an kashe Hussainu a Karbala. akan haka ba aka hada shi'ancin nan ake yin sa duk ɗan shi'a akan wannan hirar suke kai to ina Allah ya ce an yi karbala ɗin ina Allah ya ce an kashe Hussein to irin wa'annan maganganu a wurin jahilai su sa saka cewa kaman wannan ya nuna ba shi a Qur'ani kenan amma wurin malamai in ka faɗi wannan ka nuna kai jahili ne kun duk mutumin da zai ce wai ina Allah ya ce an kashe Hussein a Karbala ina Allah ya ce a kaza kaza kaza kaga bai san tarihi ba bai san komai ba jahili ne kullum dirkeki to kuma idan muka yi hakuri insha Allah za su ta bayyana kansu jahilcin zai ta bayyana ga mutane har ɗaliban ilimi za su ta tabko su suna cewa ku ban mana wannan shirman da kuke muna fata a wannan bayani na malam ya zama manuniya akan waɗannan mutane tun tuni tun tsawon zamani ake fama da su kuma ba wani abin da suka yi na nasara duk wanda ya ce zai mai da addinin musulunci ya tafiya da kafa ɗaya Allah zai nuna shi kuma zai kunyata shi a nan rayuwar nan ta duniya ina ganin akwai tambayoyi da aka rubuto malam zai kokari ya ansa tambayoyin gurgudu kafin kuma abu na gaba ko da yake ba ni ne MC ba ko malam kai kasan abin da ke gaba amma dai ga tambayoyi da aka yi wa malam zai ansa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa na san mu mutanen bai ba muna gane kun da ko ku ba. Kuma yadda muke gani kamar kuma harar nan ba za ta ke kace dan dare. Insha Allah na san ba za mu kace dan da muke ganin fuskokin ku ba wai yake wani labarin zuciya a tabbaya ku sa. Mun gani a fuskokin ku tabbata ku ba ci ba. To muna neman alfarma a wurin ku ko da yake dama tsarin muhadara din da kun je ta jiya ta wancan masallacin za ku ga bayan malam ya gama gabatar da muhadara shi a tare da shi akwai malam malam shifa abubakar abu uwais da mata zai malam zai yi lokaci a kan wannan muhadara kamar yadda muka gaya muku tun a gabatarwa cewa yanzu kawai abin da muke fatan kuna kaddarawa a zuciyarku a malam albani ne da mataimakinsa saboda alkhairin da malam albani ne kenan ya bari yanzu shi kuke ganin a da jonathan akida da ya ce tare suke kafaɗa da kafaɗa suke aiki malamai da na darul hadisi salafiya don haka kuma da ganin fuska mana ya kusan yana da abin da zai faɗa akan wannan darasi don haka malam muna maka alimar abu insha Allah ta mai ka abin magana a hannun malam sai ya yi lokaci insha Allah gwargwadon abin da ya sawata alal ijaz sai kuma malam ya asa tambayi dama maga ba tambayi ba mun huta ko malam ko kai ba dan haka malam zai duba tambayoyin da yake ganin suna da alaka da abin da ya faɗa sai ya amsa assalamu alaikum wa rahmatullahi السلام ورحمة الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسوء البركة ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka kamar yadda malam ya kare jawabansa cewa idan zance tsayi to na ƙarshe yakan mantar da na baya to kuma ba zan so a manta zancen da malam ya mana tun daga farko ba har inda ya yi wato aje aya saboda dukkanin gaɓoɓin bayanan kamar yadda dakta ne ishara tun farko kuma shi da kanshi ya ce ya kuka gani a ina ganin mun ga alkhairi kuma mun ji alkhairi ubangiji Allah ya ƙara wa rayuwarsu baki ɗaya albarka ya amfadar da mu abin da muka ji a gaba ɗaya ne kawai zan ɗan ƙara tisa mana domin ya zama tini a cikin abin da muka ji babu shakka babu abin da zai haɗa wato al'umma su zama tsintsiya maɗauriki ɗaya irin addinin musulunci shi yasa babu da'awar da ta taɓa yin kururuwan haɗin kai kamar yadda addinin musulunci ya nemi musulmai su haɗa kansu duk inda ka ga mutum babu shakka yana da ƙabilan da ya taso a ciki yana da yankin wato gari wanda yake nasabta kanshi zuwa gare su yana da irin launin fatan al'umman da suka yi kamanceceniya da nashi yana da wasu mutane da suke da sifa da sura iri ɗaya da makamantansu amma za ka ga waɗannan abubuwan baki ɗaya duk duniya babu inda suke haɗe al'umma kamar yadda musulunci ke yi shi yasa kuka ji malami mana ishara akan cewa duk inda musulmi yake ba wai a taru a wuri ɗaya ba a'a ka ji a zuciyanka cewa kai da shi duka ɗaya ne shi yasa ka ga da zaran wani abu ya samu ɗan uwanka a can uwa duniya sai ka rinka jin damuwa kamar kai ne abin ya samu wannan shine haɗin da musulunci ya zo ya mana kamar yadda muka ji ayoyi da malam ya jawo mana da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku duba wani gaba da zan ƙara yi mana nuni zuwa gare shi da dakta ya miƙe zai fara jawabi ya kasafta dalilan godiyansa kashi uku kun tuna abu na farko da ya ambata ya ce da Allah ya yi shi wa musulmi Allah ya sa kun lura akwai wanda ya ji ƙaiƙayi a wannan kalman da ya faɗi a cikin babu amma dakta yana da harshen da yake yi a matsayin yaransu yana da al'umman da ya taso a cikinsu idan da da ya miƙe sai ya danganta kanshi zuwa ga wannan ƙabilan akwai wanda zai ji shi ba da shi ake yi ba ana haka ne ko ba haka bane to kanan za ku gane muhimmancin uhuwa al-islamiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin al-imam al-bukhari wanda muslim ma ya fitar zan karanta mana lafuzan daidai insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabi abdullahi dan umar ya bada labari yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace al muslimu ahul muslim musulmi dan uwan musulmi ne kun ga ta inda annabi ya hada wato annabi sai bai ware yace balarabe dan uwan balarabe bane dan yanzu an wuce wato ƴan uwantaka na yare an wuce ƴan uwantaka na ainihin wato ƙasa an wuce ƴan uwantaka na launin fata a'a musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa kaf su zo su karantar da duniya shine abin da ake son ya hada mu dan haka in dai da wannan musuluncin di yadda launin ka yake da kai da wanda yake yi da ba launi iri ɗaya ba duk ɗaya ne duk inda kake musulunci da da wanda yake rayuwa a can ƙarshen bangon duniya da kai da kake rayuwa a ɗaya bangaren duk ɗaya kuke dan haka annabi ya ce musulmi dan uwan musulmi ne sai annabi ya faɗi halayen da wannan ‘yan'uwantakan ke haifarwa, na farko sai ce, La yazlimuhu shi yasa musulmi baya cutar dan uwansa musulmi to inda giza ke saka shine ba wai jin mu cewa mu musulman ba shin halayen da annabi ya ambata wanda suke tabbatar da wannan yan uwantakan mun kula da su idan muka kiyaye su kuma muka tsare su to anan ne muke haƙƙaƙe yan uwantakan kuma abinda ake son a samu na yan uwantakan sai ya biyo baya shine musulmi baya zaluntar musulmi dan uwansa yau Allah ya yi yawan musulmi da in bai cuci wani musulmi ba ba ma zai kwana lafiya ba ina za a samu yanwancaka irin wannan yanwa masu albarka to kun ji abin da ke damun mu kenan mu iya tabbaka ayyukan da ke tabbatar da wannan yanwancaka annabi ya ce la yuslimuhu musulmi baya sallama dan uwansa ina ma'anan baya sallama shi a ce ga wasu suna neman shi da cutarwa shi kuma yana da dama da zai yi mishi katanga ya hana wannan cutar wata isa zuwa gare shi amma kuma sai ya ingiza shi zuwa ga wannan cutar wanda ganga musulmi baya yin wannan a yau jama'a mu da muke da'awan musulunci muna yin haka ko ba ma yi kai wani ma ba ma wai ya sallama shi ba a'a shi zai je ya kunno mishi wutan fitina shi zai zai haɗo mishi wato wasu waɗanda za su zo su illata shi su cutar da shi me yasa muke fama da matsaloli na rashin tsaro a wannan ainihin wato ƙasa da muke rayuwa a yau zaka ga wani kuna rayuwa da shi kullun gari ya waye za ku gaisa da shi amma shi zai je haɗo baki da wasu miyagu da nufin su zo su cutar da kai ina haɗin kan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi yasa ku ji a cikin ayan can da Allah ya ambata Allah ya tuna mana rayuwar da muka yi kafin musulunci yace wadhkuru ni'matallahi alaikum ku ambata ni'imar da Allah ya muku ba in kuntum a'da a lokacin da kuke rayuwa irin na wato animal kingdom yadda dabbobi ke yi a cikin dawa wanda yake da ƙarfi ne yake cutan wanda yake aini wato bayansa sai Allah yake fa'allafa baina qulubikum sai Allah madaukakin sarki ya haɗe tsakanin zukatanku da me da wannan musulunci da haka mu binciki kawunan mu muna ainihin wato kula da waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati to tunda an gaya muku cewa ga ƴan uwantaka na hakika ga kuma abubuwa da ya kamata ku tsare to duk wanda ya kula da mutunci na dan uwansa musulmi ya shiga cikin lamarinsa musulmi ne dan uwanka yana neman aiki kana da daman ka sauƙaƙa mishi hanyar samu sai ka shiga musulmi ne dan uwanka ƴaƴan shi na bukatar su karatu kana da ikon ka dauki nauyin su shi bai da shi sai ka taimake shi akan wannan musulmi ne yazo yana neman aure a danginka ko cikin ƴaƴanka kana da daman ka bashi wannan wato alfarman sai kai to idan kana taimaka wa dan uwanka musulmi a cikin bukatunsa sai annabi ya maka wato alƙawari wanda baya ba annabi baya saba alƙawari duk abin da ya faɗi gaskiya ne ya ce to tabbas kai ma Allah zai rinka shiga cikin lamurranka da aka sai dai in baka tasa wani al'amari a gaba ba ma damar kana sauƙaƙa wa musulmi ya kai ga gaci to wallahi duk abin da ka tasa gaba sai Allah ya baka nasara a kai man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi manzo Allah ya ce wa man faraja aw faraja an muslimin kurba duk wanda ya yaye wa musulmi ɗan uwansa wani damuwa wani baƙin ciki wani abin tashin hankali kaga cewa kana da ikon ka yaye wa musulmi ya shiga cikin wannan yanayin an yi mashi gobara an yi mashi sata ruwa ya kwashe iska da sai kaga kana da daman ka kawo mai abin da zai sauƙaƙa mai wannan laifi kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah shi ma alƙawari ne Allah zai yaye mishi damuwa daga cikin damuwowi kuma ba na duniya ba kadai na ranar tashin alkiyama jama'a wace damuwa ta kai ga ranar tashin alkiyama musulmi ya ga ga wuta mareran an kawo shi dandalin alkiyama yana zullumin ko zai shiga ko ba zai shiga ba amma saboda ka taba yaye wa wani musulmi damuwansa sai Allah ya ce je ka aljanna an baka kun ga wannan shine sakamakon da ake son mu samu na wannan yan wataka ashe jama'a in har muka fahimci wannan ya kamata mu sakaci wajen al'amarin haɗin kan nan da yanwantaka bai kamata ba a lafazin na al-Imam Muslim wanda Abu Huraira shi ya ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam farawa yayi da waɗannan halayen na farko yace la tahasadu kada ku rinka yin hasada ya junanku Allah ya baiwa mu'mini musulmi dan uwanka wani ni'ima na ilimi ko dukiya ko cin nasara a rayuwa ko samun wani alkhairi kada kai mishi hasada me ake nufi da hasada shine ka rinka tamannin zawalu ni'matu ghairik ni'imar da Allah ya wa waninka ina ma ya rasa shi wato kai dan a rasa ne a fasa ne kowa ya rasa to wannan shine hasada amma kaga mutum yana da wani baiwa da wani ni'ima sai kai sha'awan Allah ya sa mishi albarka kai ma ya maka arzikin irin wannan wannan ba a kiran shi hasada wannan giffa ake cewa shi yasa annabi yace ana iya yi wa wanda aka ganshi makarancin alqur'ani ana iya yi wa wanda Allah ya bashi wadata kuma yake taimakawa addini da dukiyarsa da ainihin wato a a a, a abinda Allah ya bashi na arziki to amma in hasada ne to annabi ya ce kada ku musulmi baya hasadan dan uwansa to anan ma jama'a idan aka ce za a kawo ma'auni a auna waɗanda hasada ta cinye za ka ga masu da'awar musulunci da yawa za su fada Allah ka tsare mana imanin sannan annabi ya ce wala tanajashu kada ku rinka yin abin da ake cewa annajishu malamai suka ce meye najisu wato shine mutum ya zo ya koda wani abu saboda ya zirma ka a cuce ka wajen siya da zaka yi shi ba siya zai yi ba amma sai ya zo ya ta koda wannan abin na ƙarya saboda ka ji sha'awan a to bari kai marmaza ka siya saboda kada wani ya samu wannan alkhairin ba kai ba sai ya zirma ka bukatun shi ya biya wannan ba shi ake cewa cin hanci ba Allah ya ji kan malam Ja'far Mahmud Adam da yazo fassarawa yace kamunga wato a kama ka a nuna ka a sama sai a sake ka ka fado ba nauyi to musulmi ba yi wa musulmi wannan jama'a wannan ma musulmai muna yi ko ba ma yi musulman yau kenan fa to gane bambancinmu da musulman jiya yanzu kuka ji aka karanto mana ɗabi'an sahabbai a suna faɗa da junansu amma ku dubi yadda suka kiyaye alfarman musuluncin da ke tsakaninsu amma mu yau in ba mu yi waɗannan abubuwan ba ba ma ma jin daɗi Allah ka tsare annabi ya ce wala tabaghadu musulmi baya kin dan uwansa baya fushi da dan uwansa kamar yadda malamin kawo mana yanzu idan wasu bukatu na yawa ko yanayi yasa aka faɗaɗa wani al'amari to kai ya zama dalili da za ku nuna kiyayya a junanku da shi ma'ana misali yanzu ku dubi yadda muke a masallacin nan mun cike masallacin nan wuri ya tumbatsa ya batse kila sai a kaddara sai wani ya ce to jama'a ku zo ku shiga wannan shagon a saurari wa'azi yanzu wannan shagon da ya bude yayi ne domin ya raba kanmu ko dan ya kawo sauki yawan da aka yi so idan mun fahimci domin sauki ne kaga ba za mu yi fushi da juna ba da haka akwai abubuwa kanana da suke cikin mu bai kamata su zama sadadin jin haushin juna har mu rinka jifar junanmu da kalmomi ba amma abin takeici kaga musulmi yana kin dan uwansa musulmi wani ma zaka ga da sunan dalifta ko malanta ba wanda yake aibatawa sai dan uwansa wannan kuskure ne in har da gaske mu musulmin ne to wannan magana zance ne na fiyayyen halatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wala tadabaru kada ku rinka juyawa juna baya wato ga ɗan uwanka sai ka ce da Allah share shi shine ma'anan tadabur ka juya mai baya ya kira ka kake amsawa ya kira ka a waya kana gani ka danne reject ko wani abu makamanta haka duk wannan zai shiga karkashin wannan musulmi baya yi wa ɗan uwansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kashi da cewa wala yadi' ba'dukum ala bai'i ba'dhi kada sashin ku ya rinka ciniki akan cinikin ɗan uwansa duk waɗannan dalilai ne da ke kawo saɓani a tsakanin al'umma idan muka kiyaye su kaga ba za a samu saɓanin ba wani ya zo ya fara cinikin fili kai kuma sai ka zo kana matsanancin son wannan waje sai ka je ka zagaya ta baya sai ka ce kai a siyar maka a rabu da shi wancan bayan an fara karkata a kansa shine ma'anan wannan ma'ana da ya zo aka ce nawa ne ya ce kaza sai aka ce to ka bari gobe za a kawo maka takardu kaga an karkata to kafin gari ya waye kai kuma sai ka je ka kama kafa ka je ka ture shi gefe to wannan ba ɗabi'ar musulmi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kunu ibadallahi ikhwana kun je yadda hadisin shi ma da aka tawo aka tawo sai aka tike akan ɗan uwantakan nan ne ku kasance bayin Allah ‘yan uwan juna, in baka gane karatun ba, annabi ya ce, Al-Muslimu, ahul Muslim. Saboda musulmi ɗan uwan musulmi ne, ya ƙara maimaitawa, la ya zulimuhu, ba ya zaluntar shi, wala ya huduluhu, ba ya tozarta shi, ya wulakanta shi, ya kaskantar da shi. Musulmi ba ya wa musulmi ɗan uwansa wannan, wala ya haƙiruhu, ba ya raina shi, ya ɗauke shi ba a bakin komai ba, ya ce shi ɗin banza, musulmi baya wa dan uwansa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace at-taqwa ha huna takawan nan fa da ake ta cewa mu yi takawa ga Allah wa a zuciya yake ma'ana zuciyar mu ne ake son su hadu ba wai baki ba hadin kai ba hadin baki ba saboda idan zuciyar mu ya hadu to duk inda dan uwanka yake zaka ji zuciyarka fari ne game da dan uwanka musulmi amma ka zo aka yi hadin baki ko aka yi birin-birin kanka da buri sai ya ga duk wannan ba zai tsina na komai ba Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka nuni zuwa ga zuciyarsa har sau uku yana cewa takawa fa a zuciya ne da haka abin tambaya shine yaya kike ji game da dan uwanka musulmi a zuciyarka kun tuna wani sahabi da annabi ya mishi alƙawarin aljanna saboda ne saboda zuciyar shi fari baya rike musulmi dan uwansa ana zaune ne wata rana annabi ya ce ku sa ido za ku ga wani dan aljanna ya wuce sahabbai ko sai suka karfa fitillan idanunsu ko kai ne yanzu ba za ka sa ido ka gani ba ile ko sai ga wani bawan Allah miskini wanda ba wanda ya zace shi a cikin su sai suka ga ya gilma da suna dauka za su ga wani babban mutum wani babban wanda ake labarin cikin su sai suka ga wannan ma ba wanda ma ya kawo shi ma a zuciya shagargari annabi ya ƙara maimaita irin wannan zace ya ce ku ƙara sa ido dan aljanna zai wuce wannan mutumin na jiya shi ya ƙara gilmawa har sau uku ana yin haka shine Abdullahi dan Amr dan sai ce wallahi sai na je na ga me sirrin haka ya bi shi har gida ce bawan Allah mahaifina ne muka samu matsala yace ba zan kwana gida ba ko zaka bani dama in kwana tare da kai ce bismillah al-ardu lillahi jami'a ko ko imana ko da abin da kake da shi na Allah ne dan haka bismillah yazo suka kwana yace ban ga wani ibada da za a ce shine sirrin da yasa ya zama ɗan aljanna ba daga ƙarshe sai da aka yaka kwana uku ya ce kai bawa Allah ba wani saɓani da muke da shi kaji kaji kaji abin da ya kawo ni da haka ina game ka da Allah menene sirrin ce to wallahi ni ma dai ban san wani abu da nake yi da zan ce wai ni har na cancanci wannan matsayi a wajen Allah ba sai dai abu ɗaya duk sanda ka ga na zo kan gado na zan kwanta bacci sai na binciki zuciyana kuma in tabbatar babu wani musulmi da na kullata sannan sai in kwanta bacci yaya zakatanmu suke yawan masu albarka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cika shi wannan hadisin da cewa bi hasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim wallahi ya ishe ka duk sharrin duniyar nan a ce kai ba wanda kake son ka ga ya kaskanta ba wanda kake son ka ga ka tozartar ba wanda kake son ka ga ka wulakanta sai dan uwanka musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullul muslimi على المسلم حرام دمه وماله وعرضه duk wani musulmi ya sani cewa haramun ne ya zubda jinin dan uwansa musulmi haramun ne ya ci dukiyar dan uwansa musulmi haramun ne ya ci mutuncin dan uwansa musulmi dan uwa masu albarka kamar yadda nake ni ba wa'azi zan yi ba kada kuma in ci mana lokaci mu manta wa'azuzun malam abinda na faɗi ubangiji Allah ya sanya mana albarka a ciki وصلى الله وسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله shugabanin ko yan sina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah ya saka da alkhairi a tarikat da kuka yi akwai tambayoyi da aka ce a amsa wasu daga ciki to wajen zaben tambayoyin da za a amsa gaskiya ne ban san ma'aunin da zan yi amfani da shi ba shin first come first serve ne za a yi ko ba a musu lamba ba sannan kuma tambayoyin da suke da alaka da asalin muhallin tattaunawa ina jin kwaya ɗaya ce kawai da kawai zan amsa abin da Allah ya sanar shi ne wanda bai ji tashi ba to ya haƙuri wannan ya ce shin masallacin da ake bid'a ahlus sunna zai kaurace masa wannan tambaya ce wata ke dunkulalliya bid'a mataki mataki ce akwai bid'a da idan ana yin ta a waje wajibi ne mutum ya kaurace masa ko kuma wata bid'a wadda samuwa ta a waje a wata in ka kaurace din ka sake buɗa a cigaba da yin wata ne sannan kuma wane ne wanda zai kaurace din shin kauracewar shi za ta ja wa'azi ga waɗannan mutanen su gyaru ko kuma kauracewar shi za ta sa shi karya karbida ta shafe shi da haka ya danganta ga irin bid'a da ake yi da kuma wane ne zai kaurace din domin hijral mubtadi babi ne mai zaman kansa a cikin manhaji na ahlus sunna kuma yana da ka'idoji amma dai al'asul shine mutum ya guje mudin da ake yin barna sawa'un saban Allah ne sawa'un bid'a ne sawa'un wani abu ne wanda zai zuba masa da mutunci ko makamancin haka wallahu ala wannan kuma ya ce malam muna so kai mana bayani game da hukuncin jam'i biyu a cikin masallaci wanda yake da limami ratib na kuma yana magana akan maimaita jam'i bayan an yi sallah azhar da limami ratibi ko la'asar wasu mutane kuma su su kare wannan mas'ala ce ta sabani tsakanin malaman fiqh amma na mu na malikiya da hanafiya da mazhabin shafi'iya duka makruhi abin kyama ne kamar da zaka ga koda a cikin risala akwai wannan karatu saboda sun yi amfani da ka'ida ta saddu zari'a wannan tana iya zama dalili da wasu mutane za su dinga warewa dan su raba kan musulmi ko dan su dinga kawo limamin wato tarnaki a cikin shugabancin sa ko dan su yi tawari saboda haka aka hana aka ce makruhi ne amma wasu malamai kaman a cikin mazhabin Hanabila da kuma a wannan zamanin malamai sirrin su Allama Ibn Baz rahmatullahi alaihi sun bada fatawa akan halasci cewa in dai ba an ga karara akwai wata alama ta tawaye ko wata alama ta tashin tashina ba to al'aslu shine halas ne kuma tun a zamanin salaf akwai wanda suke ganin halas ne akwai kuma wanda suke ganin ba ba a yi kamar Ibn Mas'udin ya kasance ya zo masallaci ta ra'ayi da sallah sai ya koma gida ya yi tare da iyalansa ko da ɗalibansa a cikin ƙofar gidansa wasu kuma suka yi wallahu alam amma dai almuhim a mu bi mazhabinmu na malikiya don mu tafi bai ɗaya to shi zai fi idan kuma wasu sun yi don ganin fahimtar su matuƙar ba sun yi haka don su kawo rikici ba ne to ba za a ce sallar su ba ta yi ba wallahu alam wannan kuma ya ce bayani akan tahiyatul masjid bayan liman ya fara huduba shin ana iya yi a wajen masallaci ko sai a cikin masallaci al'asul idan liman ya fara huduba ranar juma'a to barin komai ake a zauna a saurare shi ba a magana ko da in ba shi ya ce ka yi magana ba ba za ka yi magana ba ka ce ma wani ma yin shuru wanda kawai ya halasta ya tahiyatul masjidi shine wanda bai riga ya yi ba ya zo a makare idan ya samu wuri kafin ya zauna zai kuma duk inda sahu ya kai a daidai lokacin shi ma hukuncin shi da masallaci duk inda sahu ko da ya kai daga nan zuwa can kwana can ta zuba to inda sahun ya kai to hukuncin shi da masallaci a lokacin yana da wannan alfarmar shi ma sai an yi mishi da yatul masjid wanda ba zai yi ba kaga shine wanda ya ware can gefe irin masu jira din nan sai an tada sallah suna rike da daddumomin su ba su san rana to kaga wannan dama bai ba sallah ya zo yi ba ya zo bikin juma'a ne a wannan yace yana baran addu'a ne to ubangiji Allah ya biya mana bukatun alkhairi Allah kuma ya kade dukkan fitintunu Allah ya sa mu gama lafiya a wannan yace hukuncin masu gaba a musulunci ta ji malai magana kai magana kan gaba kuma mala gaba ba kyau a cikin musulunci barna ce ba kyau halaka ce wanda suke gaba ana rataye ayyukansu ba a karban ayyukansu har sai sun sulhunta da kankanunsu wanda kuma ya fara yin sallama wa ɗayan ya sulhunta da ɗayan da ya fi alkhairi a wurin Allah tambayar shi ta biyu ce mutum ne ba musulmi ba kuma sai maka sallama shin zaka amsa eh duk wanda ya maka sallama zaka amsa mishi wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina waye sanin shi ka koya musulunta jiya ka san shi da cewa in yamuri ne ka san koya musulunta tunda har yi maka sallama al-imamu ibnu al-qayyim afwan ibnu kathir a cikin tafsirin sa karkashin fada Allah madaukakin sarki wa qulil nasi husna yace duk wanda ya maka sallama zaka amsa mishi in dai sallama ce domin addu'a ce yayi kai ma sai ka mayar mishi idan yayi mummuna shine sai a ce wa alayka kamar yadda ba cikin hadisin Aisha wannan kuma yace me hukuncin kungiyoyin addini a wannan lokacin ko malamai sun ki faɗa wa mabiya gaskiya kamar ka to ban gane me yake ne ba kamar ni ina cikin marasa faɗan gaskiya ne ko kuwa eh ya wannan wannan ustaz sai a hankali ba to a to ba zan ce ba zan yabi kaina ba amma duk wanda ya sani ya san duk abin da na sani a matsayin gaskiya ina faɗin shi gwargwadon hali wanda kuma da ya saurari maganganu na ba ko anan ba zaka ji wata gaskiyar ma na faɗa ni ma ta shafi ni zaka bai cikin ɗabi'a ta malaman mu basu mana tarbiya akan mu ki faɗin gaskiya ba Allah ya ji kan malam Albani Zaria yana da gaskiyar malaman da ya koya mana wannan ɗabi'a da kuma wani malamin mu ni da dokta gashi nan a duk da yake shi ba malamin addini bane professor Raji eh shi ma duk da ba malamin addini bane amma zai faɗi gaskiya ko za a ji haushin shi to a gunsu mun koyi irin wannan ɗabi'ar to ban san me yake nufi da wai na ki faɗan gaskiya ba almuhim a ƙungiyoyin addini suna da hukunce-hukunce masu faɗi mas'ala ce mai faɗi ina ba ustazai ƙanana shawara su daina shiga wannan rigima ya fi ƙarfin bakin ustazanmu waɗannan da suke surutu mas'ala ce ta duniyar musulunci ta duniyar ilimi wanda manya-manyan malaman duniya sai sun zauna sun yi watanni suna bincike sannan suke faɗan magana a kai ina nufin malamai irin su bin baz irin su usaimi irin su albani irin su lahaidan irin su fauzan al-fauzan irin su waɗannan manya-manya malaman irin su kardawi malamai waɗanda sun sha sun bunƙasa ilimi irin su madakhali su ne suke magana akan waɗannan amma ustazai waɗannan waɗanda wani ma ahadin shi da karatu ‘yan kwanaki ne kawai wata ‘yan diploma ka ji ya sa baki a wani rigima da ta fi ƙarfin bakinsa wannan fitina ce a cikin ilimi amma dai almuhim kowace ƙungiya ana mata hukunci da wace iri ce ita me take yi su waye suka kafa ta da gwargwara ka za mata hukunci so da akwai ƙungiyoyin musulunci wanda suke sun halarsa alkhairi ne akwai ƙungiyoyi na barna wanda ba su halarsa ba so da ka ba wa ƙungiyoyi hukuncin kuɗin goro a ce duk ƙungiya ba kyau ko duk kungiya daidai ne ya danganta ga abin da kungiya take yi akan me aka kafa ta a wani tsari take bi su a su bin ba nan da lafsir da'ima an kai musu tambaya hatta akan kungiyoyin musulunci a Najeriya irin jama'atu zanta bida wai kamata suna da makamantan su da aka musu bayani akan akwai wata kungiya sunanta kaza wata kungiya sunanta kaza kowace kungiya suka yi mata hukunci gwargwadon abin da aka gaya musu kuma abin da suka faɗa game da irin kungiyoyinmu na addini irin su izala cewa kungiyoyi ne na alkhairi abinda suke yi alkhairi ne inda suke akan alkhairi a taya su inda suke da kurakure a hada a gyara saboda haka zance ne mai fadi wanda an bude shi nan ba na jin zamu kai labari akan shi a algata mala ya guri na wuce lambar da kuka bayar wannan yana tambaya ne kaman tambaya ce khasa haka game da makarantar mu ta darar hadisi salafiya wai shin akwai kwasa-kwasai na larabci diploma ko certificate ko daura-daura da ake gabatarwa so a dara hadis muna da wani bangare na musamman da muke kiran shi da suna shi ma darul hadis a cikin darul hadis wato bangaren wa'azozi da da'awa da karantarwa yana da wani shugaba na musamman a ƙarƙashin ofishin coordinator suna yin daurori suna yin wa'azozi ana gabatar da ayyuka ire-iren waɗannan gurgudan bukata amma ba ma yin diploma gaskiya a da muna yin diploma wadda take da ainihin wato affiliation da jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria amma mun daina ta tsawon shekaru saboda wasu dalilai na tsare-tsare da makamantansu amma insha Allah a cikin tsare-tsaren Dara Hadith akwai shirin bude jami'a in Allah ya bada dama insha Allah wannan kuma yace wai akwai haila yau dai akwai wai library a Dara Hadith Salafiya eh muna da reference library a Dara Hadith Salafiya wato library ne da ake zuwa don bincike kuma ana ba da dama ga duk wanda ya je yake so ya bincike zai iya zuwa ya karatu a wajen akwai ma wurin kwana a ciki idan kwana zai yi kamar dai kwana irin na almajirai za a baka karamar katiba ka kwanta in dare yayi a fesa maka maganin sauro akwai wurin photocopy in kana so kai photocopy mutane suna zuwa ɗalibai daga wurare daban-daban daga jami'o'i da waɗanda suke son karatu sukan zo su yi karatu a wajen alhamdulillah muna da shi kuma muna ci gaba da stokin ɗinsa da littafai gwargwadon hali wani website da kake ba wa ɗaliban ilimi shawara su lazimta ban da wani website da zan iya ba da shawara a lazimta gaskiya ban sani ba mene hukunci malamin da baya karanta da tauhidi ko aƙida wai su ne suke kawo rarrabuwan kan musulmi karanta da tauhidi ko aƙida ba dole bane akan kowane malami dole ne akan malamin da yake kwararre akan aƙida tauhidi wani malamin haraba fannin shi bane hala ba abin da yake da nishadi da shi bane babu inda aka ce kowane malami shi ya karanta da abin da ɗaya yake karantawa wannan wahami ne kawai jama'a kowane malami ya karantar da abin da yake ganin ya ƙware ya iya abin da yake ganin mutanen shi suna da bukata idan shi malamin tauhidi ne ko aqida to sai kaga tauhidi ko aqida ha a cikin sahabbai akwai sahabban da bai taɓa rubuta hadisi tauhidi ko aqida ba so da malamin tauhidi ko aqida ya karanta tauhidi ko aqida malamin fiqh ya karanta da fiqh malamin hadisi ya karanta da hadisi malamin larabci kowa ya karanta da abin da ya iya idan ku aka samu wani malami wanda ya iya al'umma shi suna bukata yake karantar da su to wannan shine yayi laifi shine yayi laifin boye ilimi amma haka nan kawai mu lazumtawa kanmu cewa kowane malami sai ya karantar da tauhidi da aqida to ana bukatar mu kawo dalili da yace haka dalilin alkur'ani ko sunna da yace dole kowane malami sai ya karantar da abin da wani malami ya gamsu da cewa shine abin da ke karantawa ko zai karantar da abin da yake ganin al'umma su suna da bukata ko wurin da ya je ko abin da ake bukata a wajen amma dai ya san cewa ya karantar da abin da ya sani saboda idan muka ce ko ya karantar da tauhidi ko aqida sai zama wani bai san su bai je yana karantawa kaga barna zai abin da ya kamata mu gane shine kowa ya karantar da abin da yake da ido akai wanda al'umma suke da bukata kuma ya karantar da ilimi na gaskiya saboda haka ni ban san dalilin da za a ce mai hukuncin wani da bai yi kaza ba dan sallah azhar ce ko za a ce mai hukuncin wanda bai raka'a hudu ba domin ya zo cewa raka'a hudu ne da ita da la'asar da sauran salloli su ne idan ka rage ko ka kara za a ce kai kuskure amma karantarwa kowa ya karantar da abinda bukata ta kama domin ko sahabbai a wajen bada hadisai sun bada su ne gwargwadon bukata sai in wani hadisa ya faru ko wani dalili sai su karantar da abin da suke ganin zai kawo wato ilimi ko waraka ga wannan hadisar amma kar mu kar mu dauki wannan matsayin wata kaida amma cewa dole kowa sai ya karantar da abu kaza ba ba dole bane sannan idan kana karantar da abin da ka iya yanzu misali mutumin da ke tafsirin alqur'ani akwai sai karantar da komai a ciki akwai tauhidi a cikin tafsirin alqur'ani mutumin da ke karantar da hadisi wata zai kai kan abin da ya shafi aqidar mutumin da ke karantar da fikihu mutanen da ke kan abin da ya shafi wannan da haka ya danganta ne ga abin da ake bukata da kuma yadda yanayi ya bayu abin da na faɗa daidai Allah ya sa mu samu ladan gaba ɗaya Allah ya gafarta min da ku kurakurai wassalamu alaikum warahmatullah
muna ba wa uwa hakuri lokacin da aka saba tashi ana mahadara